الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة عشرين دقيقة وطن ذو القعدة hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 21 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga a cikin littafin takhmisul alƙasa'id alwitiriya da aka rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da za mu tashi darasi na 45 a shafi na 89 da mala yake cewa lahul izu tirfun masikun bi'inanihi yuballighuhu yuballighuhu lil amni fawqa makanihi ونحن جميعا من لظى في ضمانه نحف به يوم الحساب لشأنه فثم له شأن إذا عظم الشأن إذا همت النيران غيظا لأهلها وألقت عليهم من سرابيل مهلها ولم ولم تنج منها ذات حمل بحملها نرجيك يا خير البرية كلها ليوم بروز النيران ليوم بروز الني ليوم بروز النار والرب غضبان فتبعدها عن وجهنا وتقلها وتبق ونبق ونبقى وتبقى تنادي أمتي طار عقلها وتبقى تنادي أمتي طار عقلها هلموا فنأتي والخلائق كلها نجر ذيولا بالذنوب وحملها إليك ليغشانا من الرب غفران قدمت على كل المعاصي شجاعة فعمري لا تخلو من الذنب ساعة ومن شره لم أرض يوما قناعة نجا كل عاص نال منك شفاعة وعبدك عاص مثقل الظهر حيران to ya ce lahu ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'izzu girma da ɗaukaka da buwaya tirifun wato wani irin doki ne masikun bi inanihi wanda manzon Allah yake riƙe da ragamarsa wanda yi balliguhu wannan dokin zai isar da shi manzon Allah li'amnin ko lil'amni zuwa ga samun aminci fauka makanihi a saman birbishin wato matsayinsa ko bagiransa wani hannu alhali mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama jami'an halin kasancewar mu gaba ɗai fi domanihi mun kasance cikin lamunin annabi min laza daga wutar laza wato mu masu imani mabiyansa to mun kasance cikin lamuninsa ba za mu tabbata a cikin wuta ba za mu samu ceto na annabi na bihi muna kewaye annabi yau hisabi a ranar hisabi ranar gobe kiyama li sha'anihi saboda girman sha'aninsa sai ce fasamma a wannan lokaci ne sha'anun al'amari mai girma ya tabbata lahu ga manzon Allah iza lokacin da a sha'anu al'amarin alkiyama a zuma ya zama mai girma wannan lokaci ne za mu zo mu kuma sai mu zagaye annabi muna neman ya cece mu bayan mun zazzagaya wajen annabawa annabi wani annabi wani annabi wani dukkaninsu sun ce wannan ceto ba nasu ba ne sai mu dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a roƙe shi sai ya je ƙarƙashin al'arshin Allah ya yabi Allah da wasu kalmomi masu kyau da Allah zai masa ilhaminsa a wannan lokaci sai Allah ya ce da shi ka ɗaga kanka ka roƙi abin da kake so za a baka saboda a wannan lokaci hankalin kowa ya tashi hatta su karan kansu annabawa kowa hankalinsa ya tashi kowa yana nafsi nafsi nafsi nafsi to wannan shine yake nufi da wa nahnu jami'an alhal mu jami'an halin kasancewa mu baki ɗaya halin ne na kaunu ko kana muƙaddara aiwa na hannu kaune na jami'an mu kasantuwanmu gaba ɗaya fi domanihi muna cikin lamunin annabi ma'ana cikin cetonsa cikin shafa'arsa sai ce min laza daga wutar laza to shine na huffu bihi yawmal hisabi li sha'ani sai mu zo mu zagaye manzon Allah saboda girman sha'aninsa fasamma a wannan lokaci ne sha'anun al'amari babba lahu ya tabbata ga annabi iza a lokacin da a sha'anu al'amarin ƙiyama azuma ya girmama a wani lokaci ne sai ya ce iza lokacin da anniranu wuta hammat wato ta yi nufi tan nufaci wato canye halittu ko kuma al'ummomi ghaizan saboda fushi li'ahali haka ma'abutanta takadu ta mai yazu min alghaizi to a wannan lokaci lokacin da ita wuta ta nufi ta tunkari ma'abuta wato ahalinta kenan to a wannan lokaci ne hankalin kowa zai tashi to sai ya ce wa'alƙat ita wutan nan ta yi jifa alaihim a kansu su ‘ya'yanta sai ya ce min sarabili daga rigar mahaliha wato bi za a ce da hausa mugunyata ko kuma azabarta lokacin da ta yi jifa da rigar azabarta shine mahal bi fatihim mim walam tanju min hazatu hamlin babu wata ma'abuciya mace mai ɗauki da ciki walam tanju bata samu tsira ba a wannan lokaci min ha daga wutan nan bi hamliha da wannan cikin nata sai ce nura jika a wannan lokaci ne za mu zo muna ƙaunar samun cetonka ibil tahin kamalan ana karatu nura jika yake sa a faɗi wani abu baka ji ba mutum na karatu to ya tara hankali ne ga littafi nurajji ka za mu ƙaunace ka ya khairal bariya ya kai mafi alkhairin halittu kulliha dukkanin halittun nan gaba ɗaya banzan Allah shine khairun nas wannan ijma'i ne na malamai na malaman musulunci duk da ana ruwaitowa jarullahi zama khashari shi yana cewa a'a mala'ika jibril ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu firkoki irin su sufaye kuma shi'a za ka ga suna fifita waliyansu akan maman zanni to amma malamai na musulunci kakaf sun haɗu kan cewa manzo Allah shine khairul khalqi gaba daya to shi ne ce liyaumin a cikin wani yini ko li'ajali yaumin saboda wani irin yini wannan yinin liyaumi buruzin nari na saboda wani yini na bayyana wuta wa burrizatil jahimu liman ya da wuta za ta zamo ƙarara kowa na ganinta warrabu alhali lokacin allah mahalicci ga zabanu shi kuma yana cikin halin fushi lokacin kowa hankali ne zai tashi kowa sai ya zata cewa ai ya halaka fattubu iduha to ta hanyar cetonka ne kai manzon allah sai ka nisanta wutan nan an wajihina daga fuskanmu wata gulluwa kuma sai ka ɗaure ta ka sa mari ka ɗaure ta ka ce to wayannan jama'a ta ne al'umma ta ne ba 'ya'yanki ba ne to wannan wanda ya imani da manzon Allah kuma ya bi shi kenan wata buƙa annabi za ka wanzu tunadi kana kira ummati ummati ya al'ummata ya al'ummata ya al'ummata yana nufin ummatul ijaba su ne waɗanda suka ansa kiran manzon Allah alhali su kuma lokacin akaluha hankalin al'umma ɗin tsara ya gudu kowa hankali ne ya tashi kowa ya kaddara ma kai ne ya halaka wadda ba karamar rana ba ce sai ce halummu yana cewa ku zo hmm? akan ce halummu akan ce halumma a wata luga ana sa mai wawu jama'a wasu kuma ba sa sa masa to larabawa da sun yi amfani da wannan shi ƙur'ani sai ya ɗauki lugar cirwawan ɗin walƙa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina ya ce halummu ilaina ba to duk wannan ya inganta to sai amfani da waccan luga ta halummu su amma a waccan luga su gaba ɗaya mutum ɗaya zaka ce halumma mace halummi tasniya halumma jam'i ma halumma sai ce fana'ati fana'ati ya kamata amma saboda wazani sai ya tabbatar da ya'un fana'ati saboda wazanin zai lalace amma fana'ati ne nan take mu ko sai mu zo sai ce wal khala'iqi ko wal khala'iqu alhali su kuma halittu kulluha dukkaninsu ta jirru suna jan halummu fana'ati wal khala'iqu kulluha tajurru zuyulan bizunubi wa hamluha lokacin su halittu tajurru suna jan juyula jelansu bizunubi da zunubai ma'ana zunubai har sun yi musu nauyi sun ɗau lodin zunubai sun yi musu yawa har sun dinga ja ga ƙasa saboda tashin hankali sai ce wa hamlo ha kuma ga ɗaukansu kuma don kowa zai tashi da aikin shi ne ba wanda zai duk abin da kaga kana aikata nan duniya da shi za ka tashi shi za a lora ma ka kai shi hilin hisabi wurin awu ba wanda zai amsan ma shi yasa ka tsaya kai abin kwarai in kai mugun abu to akwai matsala in yayi girma argungu sai ka ɗauke shi mu ba a sassauta ma tun da kayanka ne kuma kowa na da nashi ballantana ka ce ana haɗu da abokina ko ɗan uwana ko mahaifina ya tausaya min shi ma yana yiwa ma nashi ya fi naka Allah ya tsari ilaika za mu taso zuwa gare ka ya muhammad sai ce liya ga shana saboda mu samu ya lullube mu gufuranu gafarar Allah minar rabbi daga Allah daga mahalicci tunan ne sai a neme shi ya yi wannan shafa'a ya roƙi Allah ya yi alfaslu bainal khala'i dan lokacin kowa ya matsu an ce har guri ma suke yi amma dai hisabin in ma wuta dai za a kai shi dai shi dai a dai kai shi saboda bala'in wannan wurin a dai rabu da wannan bala'in sannan ga rana ita kuwa an kawo ta daidai abin nan kawunan mutane zafi ya yi yawa ga zufa yana ta gumi yana zuba har ga ƙasa wani har yana iyo cikin guminsa to sai ya dawo kansa ya ce ƙadimtu na nufi ala kullil ma'asi ga dukkanin sabo ma'ana na aikata dukkanin sabon Allah in yi wannan sabo in yi wannan in yi wannan in yi wannan ni komai na yi na yana zargin kansa ne na tunkari duk wani sabon Allah shaja'atan kuma halin ina ganin wai ni wai jarunta nake yi eh kaza akwai mai sabon Allah wai har yana ganin wani wai wani shi jarumi ne ha alfahari ya kai ai shi da ya ci amana ka ba ya mai komai ko in ya bugewa ne babu abin da ake masa hukuma komi ba ta yi masa ga gani shi wai na ganin jarunta ce zai gane bai da wayo fa'umriya ina rantsuwa da mahalicin rayuwata in mun ɗauka rantsuwa ne ko kuma fa'umriya tabbasa rayuwata la ta halu ba ta wofinta mina zambi daga zunubi sa'atan ko da awa ɗaya ne kullum cikin zunubi nake ko yaushe hakanan kuma ya ce wa min sharahi yana daga cikin tsananin kwaɗayi na asharahu bi ma'ana alhirsu shadid tsananin kwaɗayi to ya daga cikin tsananin kwaɗayi na lam arda ban yadda ba ƙana'atan da wadatan da godiya kan abin da Allah ya bani godiyan zuciya yauman koda da ni ɗaya ne komai Allah ya bani sai na rena komai in bai bani ba kuma in dinga zarginsa in ya bani kuma in ce yayi kaɗan in ya hana ni kuma in ce baya so na ya bawa ne ya bawa ne ya ba su wani amma ni Allah komai bai bani ba to shi yasa suka ce alamar cewa mutum mai tsoron Allah ne shine suka ce kyakkyawan dogaro ga Allah kyakkyawan dogaro ga Allah akan abin da bai samu ba husn tawakkuli ala ma lam yanal shine kyakkyawan dogaro ga Allah kan abin da bai samu ba ana in ma Allah bai baka abu to ka ɗauka Allah ne bai bani ba a shi kenan ba sannan suka ce husnul rida ala ma nala da kyakkyawar yarda kuma kan abin da Allah ya bashi in kaɗan Allah ya bashi ya gode in mai yawa ya bashi ya gode eh to wannan shine sannan na uku suka ce husnu sabri alama fata da yana da abu sai abin ya kubuci kila yana da wadata ko? ko yana da wata hanya ta samun kuɗi sai abin ya kubce sai ya kyakkyawan hankuri to wanda ya tara wa'annan abubuwa guda uku alama ce ta cewa shi mai tsoron Allah ne amma in ka samu kai alfahari baka da tsoron Allah in ka samu baka jin cewa Allah ne ya baka ko in Allah ya hana ba za ka iya dogara ga Allah ba sai ka saki layi ka je ka yi abin da bai dace ba don ka samu abin duniya to wannan alama ce babu tsoron Allah a ciki naja kullu asin nala minka shafa'atan naja din nan shi ma haƙƙinsa a sa mai alif ba sai an sa yawon ba tunda najautu ake ce ko naja la takhaf najauta min alqaumin zalimi to ba a cewa najaitu inda yawon ake sawa sai ce naja kullu asin duk wani mai sabon Allah naja ya samu kubuta wanda nala ya samu shafa'atan ceto minka daga gare ka wa abduka asin bawanka mai sabon Allah ne muskilu zahari kuma baya ne ya yi nauyi saboda nauyin zunubi musu al'adar laraba su ba sa ɗora kaya ga kai kai yana da alfarma yana da kima komi nauyin kaya sai su ɗora nan a baya hairanu kuma yana cikin ɗemowa ya rikici bai san abin da zai yi ba saboda yana ganin baya da mafita sai ce khalitul ma'asi kuma koyaushe yana mai garwaya sabon Allah ma'ana cakuɗe ki da sabon Allah sai ce wal bawa'iqi da abubuwan da ke jayo halaka wal asa da sabon Allah wa an babi maulahu sannan ƙasa ƙasa ya nisanta an babi maulahu daga ƙofar mahalicinsa shine Allah bai auzarihi saboda nauyin zunubansa da yake ɗauke da su don duk sanda kai yawaita sabon Allah to ka ƙara nisanta daga Allah kenan kamar yadda in ka yawaita ɗa'a da biyayya ga Allah ka kusanta ga Allah sannan ahu na damin ina ma'abuci nadama ahu ma'ana sahibu na damin kullum cikin nadama nake yarju yana ƙaunar makhlasa mafita bizalika da wannan hali da nake ciki da tashin hankali umruhu rayuwarsa na sha ta taso ta rayu baina zunubi tsakanin zunubai kai wa kam asa so tari ma ya ta sabon Allah ya yi sabo ya yi tai ya yi tai ya yi tai ya yi tai sai ce fahuz biyadi biyadi la'asi fahuz ka yi riko biyadi la'asi ya manzan Allah da hannun mai sabon Allah ka cece shi fakam zai yawa ihsanu kyautatawa laka ta tabbata gare ka ka kyautata mawa ne ka kyautata mawa ne to ni ma ka kyautata min war ka zo kana neman aborin mutum to kai tsaye madadin ka ce wane ba ne kaza suka ce to wane yadda dai aka san ku da kyautata wa mutane kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza da shi ma usulubi ne na roƙo kaga baka fito kai tsaye ka ce wane a taimaka ni sai kai ta lisafo hasanatu nashi yawa wane kaza yawa talakawa kaza yawa addini kaza nau'i ne na roƙo shi ma to in ka yi haka ana tsammana a yi ya baka ko ba da ka zo dai ka ce ne ina cikin hali kaza da buɗe baki kawai sai ka fito da lalura ina cikin yanayi kaza musiba kaza ta same ni ba ni da kaza ba ni da kaza na rasa kaza to daga nan sai ya ji kai ne ya fara nauyi a gani sai shi ya nuna mai kai Allah ya tabbatunsa to laraba haka suke ba sa tahowa kai tsaye su ce taimaka mana saɓani yadda mu muke a yanzu kowa bala'i ne ga baki ne yake musiba ta ga bakin shi take da ya zo wurinka shikenan sai ya zazzage ma komai Allah ya sawaka ara ina ganin aina kalbi ijiya ta zuciyata kun san zuciya ma na da idanu ko ba ku sani ba zuciya na da ido tana gani ita ma ba wai waɗanga idanu ɗaya ke gani ba zuciya ma tana gani an ɓariƙil huda ganinta shi ake kira albasiratu ganin ijiya na zuciya ganin ido wannan na zahiri shi ake kira da albasaru ara ina ganin aina kalbi zuciyar ijiyar zuciyata sai ce ashat ta yi dindimi an tsari kilhuda daga hanyar shirya ba ta ganin hanyar shirya wanafsi rayuwata ya ce ƙari ƙasat haƙiƙa ta bushe ta ƙyanƙyashe alayya a kaina addahar tsawon zamani bizambi saboda zunubi saboda shi illar zunubi kashe zuciya yake yi kashe zuciya yake yi sai mutum ya waye gari sai kaga baya jin tsoron Allah akan sauran abubuwa to shi yasa za ga in mutum na sabon Allah to sai kaga sabon Allah ko da ɗaya ne ya jayo wasu ya jayo wasu to shi yasa ake son a nisanci sabon Allah saboda a samu kada zuciya dan in zuciya ta riga ta mutu ta bushe to an samu matsala sai ce wa kalbi zuciya ta kad haƙiƙa galatat ta fada cikin kuskure wa innini bima a dalilin da atat ta ƙetare iyaka da shi na dokan Allah sai ce nasitu na manta da isa'ati dukkanin munanawata kasan mai sabon Allah ya fi kowa mantuwa sai ya manta da yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma wafin lauhi wannan mugun abin da na yi an tabbata a cikin lauhul mahafuz usbitat an tabbatar da ita an rubuta wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba saboda haka shi ya mance a gani amma shi Allah bai manta ba hmm? Allah bai manta ba amma kana rabbuka nasiya fakun ka zamo li gare ni ko iza lokacin da yudau an ka azami zanu sikeli lilkisti saboda awo saboda a yi adalci a daidaita wanda ya wawa ne ba daidai ba abin da masa haƙƙinsa wanda ya zaluncewa ne to fa kulli ka zamo shafi'a mai ceto gare ni a wannan lokaci wani da'ul mawazina to wannan shi ne haka duk abubuwan da haka suna faruwa a duniya duka Allah zai yi hisabi ba za su a banza ba to sai ce wa haƙƙikum ina rantsuwa da daraja ku da ƙimaku ko da wanda ya halicci ƙimaku inni ni bi hubbikum saboda tsananin son ku ganiyun mawadaci ne anil mali daga dukiya ni tun da dai ina son ku ba ruwana da dukiya ba na son kuɗi tunda akwai son annabi tare da ni sallallahu alaihi wasallama wal auladi haka kuma mawadaci ne daga barin 'ya'ya hadda 'ya'yan ma ba na so fahawa son ku tazayyuni shine ƙawata shine adona ma'ana shi tun da dai akwai son annabi sallallahu alaihi sallama to shi yana jin ai shi mawadaci ne ba talaka ba ne khusistu bihi an keɓance ni da son annabi dunal anami koma bayan sauran halittu wasu su samu wannan matsayi ba alhali wa innani ni na shartu na yaɗa sanakum yabanku ta hanyar rubuta wannan wannan littafi ko sai ya ce allah mai yiwayensa ni ya karkato ga can ƙasa ridwanu mala'ikan nan da ake kira ridwanu ya karkato yi bashiru ya yi min bishara bin ridwani da yarda allah fil hashiri ranar tashin kiyama ranar da za a tara mutane bin nashiri saboda ya ɗaya banku da ne a duniya saboda wannan littafi ya shiga duniya duk ƙasar da ka je za ka same shi kasantuwar kuma ga shi da ɗaɗɗin littafi ne ya yi shekaru da yawa to wai a dalilin wannan aiki da ya yi na ya ɗaya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana fata yana tsammani mala'ikan nan da ake kira Ridwan mai kula da aljanna to ya kusanto ya karkato zuwa gare shi ya masa bishara da aljanna ya ce to bismillah ga aljanna bismillah ga aljanna ko to da shi ne eh Allah luga ce ta la'alla akan samu Allah ɗaya daga cikin lugogin la'alla haka kuma akan ce Allah bi ma'ana ya ɗaukaka akan ce allah eh, sunan wani ƙwaro ne shi kuma eh, kaska ɗin na mai shan jini so ana kiranta allo da larabci akan ce allo kuma shan ruwa yana da ma'anoni daban-daban to amma dai wannan luga ce ta la'alla wanda mun yi shi a cikin dan wardi lokacin da aka yi bayani akan inna da yan uwanta mai ibn al-wardi yake cewa ka ji tsoron Allah ba haka bai ce yake ba li'inna anna laita lakin na la'al ka anna nasbun summa raf'un wal yuqal sai ce mi la'alla alla wala anna anna la ganna ganna wala anna anna to har zuwa ƙarshe eh saboda haka ita su uku ya kawo da ita la'alla da ita abin nan ita la'alla kai da ya kawo ita take da wa'annan lugogin da ya lissafo akan ce la'alla an gani wadda shi ne mashhuri shi ne almashhur shi ya fi yaduwa za ga shi ƙur'ani ya zo da shi duk sauran ƙur'ani bai zo da su ƙur'ani bai zo da allah ba da ma'anar luga ce ta la'alla bai zo da ita ba an gani yawwa to haka akan ce kuma la'anna la'anna bil'ain akan ce anna kuma bil'ain anna eh sai a ce luga ce ta ita la'alla haka la'anna din ita ma luga ce ta la'alla eh amma kuma sukan zo su ba da wasu ma'anoni daban wa'anna ba wa'annan ba to haka la ganna bil ghaini ko ganna ko anna hmm? ta hamza ita ku hmm, la'anna kai la'anna ko anna to duk wannan lugogi ne ya kawo na su Allah duk kana da dama ka faɗa to wannan ɗaya daga cikin su ce ya kawo a nan Allah amma kar ka ɗauka duk inda ka ga Allah kuma ka ce luga ce ta Allah ba haka bane tana da ma'anoni daban-daban kamar yadda muka yi ishara to sai ke cewa nazamtu na waƙe madihal hashimi yabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bin yatin tare da niyya kyakkyawa wa husni ƙawafin da baitoci kyawawa waƙoƙi jam'u ƙafiya akan ce ƙawafi ana nufin waƙa kawai wani lokaci min itilaƙil juz'i wa iradatul kull amma yanzu an ce ƙawafi to shine istilahi ne na malama arus akwai saɓani akan me ake nufi da kafiya wannan dai ba ba layin mu bane ba lai bane ko an faɗa a fahimta to sai ce fi maƙalin a cikin maganganu zakiyatin masu tsalki ana bai muna na ladabi a jami'in annabi sallallahu alaihi wasallama ba faƙultu sai na faɗa bi amdahin da baitoci na na yabo awalin maɗaukaka jaliyatin masu daraja salatun salatin Allah wa taslimun da aminci wa azka tahiyatin da mafi tsalkaka gaisuwa su tabbata saman ga wanda yake alamush bi'il jammil gafiri wannan da ya ƙosar da aljammi taron jama'a algafiri mai yawa min alƙursi daga gurasa gurasa ɗaya ba su sun kaci sun kau an ce sun kai saba'in gurasa ɗaya wadda ba za ta wadatar da ma mutum ɗaya ba za ka ga sai an tara ma kusan biyar ko bakwai a nan za ka ji ka koshi amma shi ɗayan gurasa saboda albarkarsa ya yi addu'a wajen mutum saba'in suka ci kuma suka ƙoshi to ma'ana wai salatinsa da tasliminsa su tabbata a kansa sallallahu alaihi wasallama tunan za mu tsaya yadda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik